الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjid Da'awati wal Irshad a wannan majalisin namu na karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi a yau muna goma sha shidda ga watan safar hijira daga makka zuwa madina 1447 sha nawa ne? sha shida na jego? yauwa zakunla sha hudu ne ke cikin kaina sai na ce sha shida yauwa sha hudu kenan zakunla khairan kenan wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan shine darasinmu na goma sha hudu a cikin kitabu salah hukunce-hukuncen sallah kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine dawa'u qalbika khamsun 'inda qaswatihi fadum 'alayha tafuz bil khairi waz zafari khala'u batnin wa qur'anin tudabbiruhu kadha tadarru bakin sa'ata as-sahari kadha qiyamuka junha al-layli awsatuhu وأن تجالس أهل الخير والظفر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ina karanta wannan baitin kakujiyar da tsikar jikina take tashi a nan wani magani ne malam ya bamu wanda kowanne musulmi yakan iya wani lokaci hwama da wannan cutar ya ce maganin ƙeƙashewar zuciya abubuwa guda biyar ne ka yi ƙoƙari ka dawama akan wannan abubuwan guda biyar za ka rabauta da alkhairi wani ma bai san mai ake jama ƙeƙashewar zuciya ba mafi girman azabar da Allah zai maka a duniya shine ya barka da ƙeƙashewar zuciya da Allah ya yi hushi da yahudawa sai ce sun makasat kulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashadd qaswa da Allah ya hushi da su sai yasa zuciyar su ka kekeshe ba sa son komai in ba sharri ba ba abin da yake bakanta musu kai yake bakanta musu rai in ba alkhairi ba in ba alkhairi ba haka ma munafikai sai Allah ya ce fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada a cikin zuciyarsu akwai rashin lafiya ta kekeshar zuciya sai Allah ya kara musu kekeshewar zuciya za ka gane kekashewar zuciyar kai musulmi ta hanyar abubuwa guda biyu shine ka ji ka a wajen ayyukan alkhairi baka jin kuzari kana sallah baka jin kuzari wani aikin a zuwa makaranta baka jin kuzari karatun qur'ani baka jin kuzari na biyu kuma ka ji kana son wasu daga cikin ayyuka wanda suke na sabo ka ji ba abin da kake so kaman ka zamna kana kallon fina-finai ka ji ba abin da kake so kaman ka zamna a yi ta hira-hira can banza wanda ba su da amfani da gigara da abin da ya kama da haka da ka ji ka kana rago a wajen ibada amma nishadi a wajen abin da yake na al'amuran duniya to alama ce tana kana fama da kekashar zuciya shine malai ce zan baka magani guda biyar yace ka dawama akan su zaka samu alkhairi na farko yace khala'u batnin wa qur'anin tudabbiruhu kaza tadarru bakin sa'ata sahari yace na farko shine nisantar yawan koshi yana nuhin inda dama ka rika yin azumi lokaci zuwa lokaci in ma baka azumin to ka nisanci yawan koshi yace wa qur'anin tudabbiruhu da kuma yawan karatun alqur'ani da tadabburinsa ma'ana tunanin ma'anonin alqur'ani domin akwai wanda suna karatun ƙur'ani amma ƙur'anin bai tasiri a zuciyarsu me ya jayo haka shine rishin sanin ma'anan alƙur'ani shi yasa yake da muhimmanci ka yi ƙoƙarin sanin ma'anan alƙur'ani kana ƙoƙarin tunanin abin da ke a ciki sai ya ce na uku ka riƙa ƙoƙarin tashi da dare kana tunanin halittar Allah maɗaukakin sarki kana tunanin rayuwarka ya take ma'ana dai ka riƙa yi makan ka hisabi yaushe zan mutu in na mutu shi na yi abin da zai tseratar da ni da abin da ya kama da haka sai ce kada kiyamu ka jun halaili ausatuhu haka kuma ƙoƙarin yin kiyamun laili abin da yake nuni ana shine yawan nafila sai ya ce wa an tujalisa ahlal khairi was safari kuma kayi kokarin zama da mutanen alkhairi mutanen kirki wal khabari da kuma mutane masu ilimi wannan abun guda biyar in kana zunce su to zaka ga kekeshar zuciyarka ya rage karatun qur'ani da tunanin abin da ke cikin sa yawan nafila nisantar yawan koshi da kuma kokarin tunanin halitta ta Allah maɗaukakin sarki da tunanin ya makomanka za ta kasance da kuma zama da mutanen kirki da kuma zama da ma'abota ilimi domin ma'abota ilimi tabbas zancen duniya zai takaita idan ana tare da su shi kuma duk lokacin da ake zancen duniya duniya kawai ake zance to ba abin da rayuwa za ta yi in ba shiga a cikin wannan zancen ba har ya kai ga tamantar da mutum lahira Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da mu daga ƙeƙashewar zuciya idan ba a manta ba za mu tashi babu du'a ifi salati babu mai bayani akan addu'a a cikin sallah mala yace haddathana amr bin usman haddathana baqiyatu haddathana shu'aib an az-zuhri an urwata anna aishata akhbaratu ta bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam akan cewa manzon Allah kana yad'u fi salatihi ya kasance yana addu'a a cikin sallarsa yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar kabari wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal kuma ina neman tsarin ka daga fitinar dajjal shahohi wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat kuma ina neman tsarinka daga fitina ta rayuwa da ta mutuwa Allahumma inni a'udhu bika minal ma'asami ya Allah ina neman tsarinka daga sabo wal maghrami da kuma e, bashi ana gane da ke ko fa qala lahu qa'ilun sai wani mai fada yace masa ma akthara ma tasta'idu minal maghram ya manzo Allah naga kana yawan neman tsarin Allah ya tsare ka daga bashi faƙala sai manzo Allah ya ce innan rajula idan garima ai shi mutum idan ya ɗau bashi haddasa fakada ba zai yi magana ya yi ƙarya ana gane da kyau ku ai wasu kuɗi ne nake jira shigun ba abin da yake jira wa wa'ada fa akhlafa nan da wata nan da kwana biyu kwana biyu su zo su shalle wa wa'ada fa akhlafa sai alƙawali kuma ya saba wannan ko ɗaya daga cikin mummunan ɗabi'u ko ƙarya da kuma saba alƙawali a takaice manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace sallah yana roƙon Allah madaukakin sarki ya kare shi daga wannan abubuwan azabar kabari fitinar masihi dajjal fitina ta rayuwa da kuma fitina ta mutuwa sannan yana neman tsari daga fadawa a cikin sabo da kuma bashi ana gane da ke ko da yawa daga cikin kun ba su neman tsari daga bashi akwai wanda ma shi ana bai su bashi bai ma damu ba alama ce ta kana da matsala ana biyar ka bashi baka shiga damuwa ba da kaga ana biyar ka bashi ka shiga damuwa to alama ce ta alkhairi irin ka ne Allah madaukakin sarki zai iya biya maka bashi in ka mutu ana gane dake ko damuwa ta gaskiya fa ba damuwa ta ƙarya ba ya kasance ba ka danne shi yasa baka biya ba shi yasa malamai suka ce yana daga cikin abin da yake nuna hadarin bashi da yanda musulunci ke tausayin mai bashi ya halatta ma don saboda bashi ka ki zuwa sallar jam'i in kana tsoron wanda yake biyar ka bashi ya ritse ka kun baka da abin da za ka bashi sai karya to malumin suka ce ya halatta ka samna a gida ana gane da ke ko shi ne laraba suke cewa addainu hammun bin laili wa mazallatun bin nahari shi bashi da dare damuwa ce ga mutunan kirki in kuma a cikin ini ne a yaushe kana ɓoye don kada mai wannan biyan bashin naka ya ganka Allah ka raba mu da bashi mali ce haddasa musaddadun haddasa na abdullahi ibn dawud عن ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة تطوع ناي صلى أجيهم منظر الله أتكم وتسلى تنافلة فسمعته يقول سنجي شيناتي أعوذ بالله من النار إنا نيمان سأرين الله دقوتا ويل لأهل النار كما بنيات بتا قئن وتا sai dai wannan hadisin bai tabbata ba kenan wannan addu'ar bata tabbata ba yin ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haddathana ahmad ibn salih haddathana abdullah ibn wahb akhbarani yunus an ibn shihab an abi salama ibn abd alrahman anna aba hurairah qala lalle abu hurairah yace qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila as-salati manzon Allah ya tashi zuwa sallah wa qumna ma'ahu sai muka tashi tare da shi fa qala a'rabiyun sai wani ba kauye yace fi salati a cikin sallah Allahumma arhamni wa Muhammadan ya Allah ka ji kaina ni da Muhammadu ka ji tausayin mu ni da Muhammadu wala tarham ma'ana ahadan sai dai kada ka ji kanta kada ka ji kan wani tare da mu falamma sallama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzon Allah ya sallame qala lil a'rabi sai yace ma wannan ba kauyen laqad tahajjarta wasi'an ay dayyaqta wasi'an haqiqa ka ka takaita wanda yake mai yalwa waye mai yalwa shine Allah wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata ta yalwaci kowa kai kuma kace ka Allah ya ma kowa rahama da kai da Muhammadu kawai yuridu rahmatullahi azza wa jalla abun da yake nihi rahmar Allah magwayi madaukaki wannan hadisin ɗaya ne daga cikin ruwayoyin wannan bakawai da ya zo yi hitsari a masallaci sahabbai suka biɗi daka mishi kashi da manzo Allah ya tseratar da shi to shine cikin jin daɗin ne an zo cikin sallah sai ya ce Allah ni da Muhammadu mu kaɗai ka ji kan mu sauran kaɗai yi musu albarka to shine sai manzo Allah ya ce ai yarwar ai rahamar Allah ta yarwace kowa na'am a takaice wannan abin da yake nunawa nan manzon Allah ya tabbatar da addu'ar da yi yana nuna halaccin mutum yi addu'a a cikin me a cikin sallah ta farilla ce ko ta nafila domin nan manzon Allah ba cewa ya kai addu'ar ba asali ma gyara mishi ma addu'ar ne yayi حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم lallai manzon Allah kana idza qara'a ya kasance idan ya karanta sabbih isma rabbikal a'la qala yana cewa subhana rabbiyal a'la qala abu daud abu daud yace khulifa waki'un fi hadha al hadith an saba ma waki a wannan hadisin ورواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا معنا أن سابا ما وكيع a wajen wasu daga cikin marawaita hadisi sun saba ma wake shi wake ya ce manzon Allah ke faɗin haka amma wasu marawaita suka ce ibnu abbasin shine yake mi shine yake yin haka menene abin da yake yi bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la subhana rabbiyal a'la alladhi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada har zuwa ƙarshen surar menene muka kawo sabo a ciki subhana rabbiyal a'la tasbihin da aka yi an gane da kyau ko wannan sunna ne ya tabbata a wata riwayar an an rawaito manzon Allah da kanshi ke yin haka a wata riwayar an tabbata an rawaito ibnu mas'ud ibnu abbas yake yin haka ka'ida ce a wajen malaman hadisi suke cewa fi'lu sahabi fi ma la majala lirra'yi fihi lahu hukmun raf'i idan sahabi ya yi wani abu na ibada wanda an san irin wannan ibadar ba kowa yake babu wanda yake da damar ya ce a yi ta in ba manzon Allah ba to in sahabin ya yi ta ko da bai ce manzon Allah ne ya ce a yi ba ana nuhin kawai manzon Allah ne ya hukunta haka ana gane da kyau ko balle ma an rawaito a wata riwayar manzon Allah na yin haka don haka kenan sunna ne ka karanta sabbih isma rabbikal a'la cikin sallah ana gane da kyau ko kuma ka ce subhana rabbiyal a'la sai dai yana da kyau fadin subhana rabbiyal a'la da yanayin karatun naka ya bambanta sabbih isma rabbikal a'la subhana rabbiyal a'la kenan kada ka ce sabbih isma rabbika sabbih isma rabbikal a'la subhana rabbiyal a'la Allah ga rike ku a to wannan shine kenan ban gane ba eh eh eh mhm mhm a'a ai shine nake cewa haka yanda nayi ba a yin haka domin yanda nayi haka kaman nasa wannan karatun a cikin Qur'ani ne yana da kyau kenan ya bambanta sabbih isma rabbik sabbih isma rabbiyal yani ma abin yace sabbih isma yawa sabbih isma rabbikal a'la subhana rabbiyal a'la an gane ku kenan ita ka yi ta ba yanayin mai ba a? e a bayyana za a yi a bayyana ake yi na e sosai yana yi sosai yana limanci insha Allah yau ma za mu yi haka an gane da teku ina yin wannan sunnar amma a wancan masallacin nan ban taba yin ta don ba mu taba karatun ba wancan masallacin da muka yi tafsirin sabbin mun yi bayanin haka to shi yasa su ina yi musu haka nan ana gane da teku na'am duka kowace ya halatta yi akwai malaman da suke ganin anafila kawai ake iya haka amma magana mafi inganci mutlaka ya zo kowace sallah ana iya yi ana gane da ke ku kenan in ka ji wani malami ya ce a nafila kawai ake akwai shi ma ya dogara da magana wasu malamai ne amma akwai malaman da suka je kowace sallah ana yi wallahu ta'ala a'lam wa iyyakum malai ce haddathana muhammad ibn al-musanna haddathani muhammad ibn ja'far حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته wani mutum ya kasance yana sallah a kan gidansa bana a saman gidansa wa kana idza qara'a sai ya kasance idan ya karanta alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta qala sai ya ce subhanaka fabala sarki ya tabbata a gare ka eh tabbas fasa'aluhu an dhalika sai suka tambaye sa game da haka faƙala sai ce sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na ji wannan daga manzon Allah ƙala abu dawud abu dawud yace ƙala ahmad imam ahmad yace yu'jibuni fil faridati yana birge ni a sallar farilla an yad'u bima fil qur'ani idan mutun zai addu'a yi addu'ar da ta zo a cikin alqur'ani wannan ra'ayin imam ahmad ne bin hanbal shi a ra'ayinsa in zaka addu'a dai cikin biyu ne ima ya kasance addu'ar manzon Allah ya taɓa yin ta a cikin sallah ko ya kasance bai taɓa yin ta ba amma addu'a ce ta alƙur'ani misalin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana kun ga ta zo a cikin alƙur'ani rabbir hamhuma kama rabbayani saghira rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ita ma wannan ta zo a cikin alƙur'ani to shi yana ganin duk addu'ar da zaka yi in dai ba ta manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam to ka tabbata ta alƙur'ani ce zaka yi ra'ayinsa kenan amma magana mafi inganci in dai da larabci za ka yi a sallah ta farilla duk abin da kake so ka roki Allah madaukakin sarki abin da wannan hadisi yake nufi shine wani mutum ne daga cikin sahabbai ana gane da kyau ko ya zo yana sallah sai idan ya kawo idan ya karanta suratul tin ya kawo a ƙarshen ayar أليس ذلك بقادر على سورة الإنسان قيامة كو سورة القيامة نعم دان أكوي سورة التين شما دبان أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سيأتي سبحانك فبلا sai aka tambaye sa dan me yasa kake haka sai ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi haka wannan sai nuna kenan sunna ce idan ka kawo irin wannan wuraren na suratul qiyama da suratul tin mu ji fassarar su alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta shim Allah baya da ikon ya tayar da matattu wannan shi ake cewa a balaga al-istifhamu at-taqriri ma'ana tambaya ce ta tabbatarwa asali ba tambaya ba ce Allah tabbas yana da ikon ya tayar da matattu ana gane da kyau ko shine ma ma'anan subhanaka fa bala kinan wannan tambaya ce wadda ba wai ana son ka bada amsa ba a'a tambaya ce wadda ake tabbatar maka da cewa tabbas Allah yana da ikon ya ne ya tayar da matattu shine al-istifhamu at-taqriri kenan yazo a sunna sai ka ce subhanaka fa bala a cikin sallah shi ma ya halatta ayi haka wallahu ta'ala a'lam za mu zo na suratul tin shi ma sai mu yi bayanin shi a gaba mala ya ce babu miqdarin ruku'i was sujudi babu mai bayani akan adadin jimawar da ake a cikin ruku'i da sujada haddathana musaddadun haddathana khalid ibn abdullah haddathana sa'id al-jurairi an as-sa'di an abihi an ammihi qala رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته na kula da manzon Allah a cikin sallarsa ma'ana manzon Allah na sallah sai na kura masa ido ina kallon ya yake yi fakana ya tamakkanu fi ruku'ihi sai ya kasance yana gamewa a cikin ruku'insa ya tamakkanu ma'ana kamar yana ɗanfar hannuwansa da kyau ya kahe kamar yadda ka san soji in ya zo tsara ma mai gidan shi yadda yake kahe wannan ana ce mishi a tamki makana kenan manzo Allah yana gamewa da kyau a cikin ruku'insa wa sujudi haka a cikin sujudarsa ana gane da kyau ko qadra ma yaqulu subhanallahi wa bihamdi gwargwadon abin da zai ce subhanallahi wa bihamdi salasan sau uku ana gane da kyau ko wannan shine abinda wannan hadisi ke suno na muna a wajen sujada ana so mutum ya kahe da kyau ba mutum yana yana yana motsi ba ko a wajen ruku'i shi ma haka kuma mutum ya jima alal aqalla daidai fadin subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sau uku wannan shine kenan malaki haddathana abdul malik ibn marwan al ahwazi حدثنا أبو عامر وأبو داود عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن أو بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم إذا أينك يركوئي فليقل تويتي ثلاث مرات سوءك سبحان ربي العظيم وذلك أدناه wannan kuma shine mafi karancin abin da zai ce shine ma'anan wa zalika adinahu wa idha sajada idan kuma yi sujada falyaqul yace subhana rabbiyal a'la salatan sau uku wa zalika adinahu wannan shi ma shine mafi karanci qala abu dawud abu dawud yace hadha mursalun wannan hadisi mursal ne mursalun aunun lam yudrik abdullahi domin aun bai isko abdullahi bin umar ba abinda ake ce hadisi mursal mai baikuniya ya ce wa mursalun mafihir wa mursalun min sahabiyu sakat shine hadisin da tabi'i zai rawaito ya ce manzon Allah ya ce kai tsaye ba tare da ya kawo sahabi ba ko kuma ya ce sahabi ya ce manzon Allah ya ce alhali kuma an tabbata shi bai haɗu da mi ba bai haɗu da sahabin ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan a takeice alhadisu da'ifun lakin al'amala alaihi hadisin bai inganta ba min jihatil isnad amma min jihatil matan ya inganta ana gane da kyau ko sujada ruku'i subhana rabbiyal a'la alal aqalla kace so nawa kenan wannan yake nuna kana iya wucewa akan nawa akan ukkukin ana gane da kyau ko wallahu ta'ala a'lam مالتي حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان حدثني إسماعيل بن أمية سمعت أعرابيا يقول ناجوني بقوي يناتيوا سمعت أبا هريرة يقول ناجي أبو هريرة يناتيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce man qara aminkum wattini waz-zaitun duk wanda daga cikinku ya karanta wattin wa zaitun fantaha ila akhiriha sai ya kai a ƙarshenta alaysa Allahu bi ahkamil hakimin ana gane da kyau ko in ya faɗi wannan kalimar ta ƙarshe falyakul ya ce bala tabbas ana gane da kyau ko bala tabbas ma'ana kenan bala tabbas eh haka ne domin ma'anan alaisallahu bi ahkamil hakimin shine shin ba Allah bane mafi hikiman masu hikima ana gane da kyau ko me ake ce ma hikima alhikmatu huwa wad'u shay'i fi mawdi'ihi alla'iq bihi abinda ake ce ma hikima shine a sanya abu a inda ya dace da shi kenan alaisallahu bi ahkamil hakimin shin ba Allah bane mafi hikimar masu hikima kenan in kace bala kenan kana nuhi eh tabbas haka ne Allah shine mafi hikimar masu hikima ana gane da kyau ko na ina tsammanin an ga bakon huska ko to ina da kyau a tambaye shi ka a zo batan kai ne yayi a ku yi mishi magana to tana iya ba a minti ne wani yawuwa na jayyid aha yace wa man qara'a wa man qara'a la uqsimu bi yawmil qiyamah wanda kuma ya karanta la uqsimu bi yawmil qiyamah falyaqul man qara'a la uqsimu bi yawmil qiyamah duk wanda ya karanta la uqsimu bi yawmil qiyamah fantaha ila sai ya kare zuwa ga alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta falyakunto ya ce bala shi ma ya ce bala wa man kara'a wal mursalati wanda kuma ya karanta suratul mursalat fa balaga sai ya kai ga fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun da wani labari ne bayan wannan za su yi imani wannan shi ake cewa al-istifhamu al-inkari ana gane da kyau ko to bayan wannan labarin na alkur'ani to wani irin labari ne kuma za su gaskatarwa kamar ana munanta abin da suke yi ne na karyata alkur'ani mai girma ya ce falyakul amanna billahi to idan ka karanta wannan kai sai ka ce amanna billahi mu mun yi imani da Allah ba ma karyatawa kamar yadda kahore suke karyatawa qala isma'il isma'il yace dhahabtu u'idu ala ar-rajuli al-a'rabi naje in maimaita in maimaita ga wannan mutumin ba ƙauyen abinda ya faɗi wa an zuru don in duba la'allahu ai akhta'a don ya duba ya gani mai yiwa ya kuskure a cikin abinda ya faɗi kenan faƙala sai ya ce yabna aki ya kai ɗan uwana a ta zunnu anni lam ahfazuhu kana zaton cewa hadisin da na baka labari ban haddace shi ba da kyau bane shi yasa haka kake maimaitawa dan ka in yi kuskure laqad hajjatu 60 hajjatan nayi haji guda 60 ma minha hajjatun babu wani haji a cikin hajjin nan da nayi illa wa ana a'rifu al-ba'ir alladhi hajjatu alayhi face na san raƙumin da nayi hijira a kansa ana gane da kyau ko abin da yake nuhi kenan dai shi mutum ne wanda in ya haddace abu baya mi baya manta shi sai dai hadisin da'ifi ne bai inganta ba domin akwai ibham a ciki wa mubhamun ma fihi rawi lam yusam a cikin hadisin akwai wani rawi wanda ba a gayi sunan shi ba shine a arabi kinnan ba a gayi wane ne ba domin a arabi ba sahabi bane anan da sahabi me sai a ce aljahalatu fi sahabati la tadurru in sahabi ne ba a san sunan shi bayar waito hadisi wannan baya cutarwa a wajen karban hadisin amma wanda ba sahabi ba ba za a karbi hadisin ba sai an san wane ne shi a takaice wannan hadisin bai inganta ba amma abubuwa guda biyu da suka zo a ciki sun inganta a dangane da matani shine idan aka ce alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta sai a ce subhanaka fabala ya tabbata sai na biyu أليس الله بأحكم الحاكمين shi ma sai a ce mi subhanaka fabala wannan sun tabbata amma na fa bi ayi hadisin ba'dahu yu'minun shi wannan bai tabbata ba ana gane da kyau ko wallahu ta'ala a'lam mala yace haddathana ahmad ibn salih wa ibn rafi' qala haddathana abdullah ibn ibrahim ibn umara bin kaysan حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير يقول naji sa'id bin jubay yana cewa sami'tu anas ibn malik yaqulu naji anas dan malik yana cewa ma sallaitu wara'a ahadin ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ban taba salla ba bayan wani banda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam as ashbaha salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wanda sallarsa ta kama da sallar manzon Allah min hadal fata kamar wannan yaron ya'ani yana nuhin umar rabna abdulaziz umar dan abdulaziz ana gane da kyau ko anas ne yake cewa ban taba sallah ba bayan manzon allah ban taba sallah bayan wani ba da yake sallah irin sallar manzon allah kamar wannan sai ya nuna umar bin abdulaziz ana gane da kyau ko tunda shi tabi'i ne قال سيتي فحذرنا في ركوعه عشر تسبيحات sai muka kiyasta shine fahazarna ai faqaddarna sai muka kiyasta jimawar da yake a cikin ruku'i ashara tasbihatin subhanallah sau goma wa fi sujudihi a cikin kuma sujudarsa ashara tasbihatin shi ma subhanallah sau goma sai ya nuna kenan yana dan mi yana dan jimawa a cikin mi sujada da ruku'i qala abu daud abu dawud ya ce kala ahmadu ibn salihin qultu lahu manusun aw mabus manus dai ko mabus kala sai ce amma abdurrazzaq fa yaqulu mabus amma malami na abdurrazzaq ni mabus yake cewa wa amma hifzi fa manus amma ni abin da na haddace kamin shi manus ne wa hadha lafzu ibn rafi'in wannan lafazi na ibn rafi' ne قال أحمد بن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك wannan hadisin shi ma bai inganta ba kenan hadisin dai inganta shine wancan wanda mai yake da suna ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za ka ƙiyasta jima wadda yake a cikin ruku'i mafi yawanci a saloli na farilla shine subhanallahi wa bihamdihi sau nawa sau uku sai ya nuna haka yake yawan yi amma wataran yana jimawa fiye da haka wallahu ta'ala a'lam mali ce babu a'dha'is sujudi babu mai bayani akan a gabobin da ake sujada akan su gabobin da ake yin sujada akan su حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أمر بن دينار عن طاووس عن ابن أباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga manzon Allah ya ce umirtu an umurce ni qala hammadun hammad yace umira nabiyukum ma'ana an umurce annabinku waye umurce sa waye umurce sa Allah madaukakin sarki an yasjuda ala sab'ati a'zumin yayi sujada akan gabobi ana gane da kyau ko akan gabobi guda takwas guda bakwai shine an yasjuda ala sab'atin nan bai ka azum ba yayi sujada akan gabobi guda bakwai wala yakuffa sha'ran wala thawban kuma kada ya kame gashi ko kuma kaya idan zai yi sujada zaka yi sujada kayan ka sun zubo sai ka ce bari in tattare su dan kasu tabi kasa a'a bar su su ma su yi ni su yi sujada gashi ke gare ka mai yawa kayi sujada sai ya hado kasa kaka ce bari in dauke shi kina wannan sai ga laraba ko da kuma masu kwakwale-kwakwale masu tara gashi sai zuba laraba kawai ke tara gashi ba wannan shine kenan mali ce haddasana muhammad ibn kathir akhbarana shu'batu an amr ibn dinar an tawus an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzon Allah ya ce umirtu an umurce ni wa rubbama qala wataran ibnu abbas ma yana cewa umira nabiyukum an umurci annabinku an yasjuda ala sab'ati arabin arab ay a'dha an umurci annabin ku yayi sujada akan gabbai guda bakwai wannan hadisin abu biyu yake nuna muna abu na farko sujada ana yin ta ne akan gabobi guda nawa guda bakwai za mu zo mu zano su da ƙarshe abu na biyu da yake nuna muna shine in za ka yi sujada komi naka ka bar shi shi ma ya yi ne ya yi sujada kayanka hatta ma gashinka manzo Allah ya ce ka bar shi gemi shi ma a bar shi ya yi sujada ana gane da kyau ko wannan shine kenan shi yasa ya tabbata ma a wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana idan ka zo sallah ka yayi hannu digarka ana gane da kyau ko ka nade shi ko kuma kafar wandonka ka nade ta ka bar ta ita ma ta faɗi ta yi sujada ga Allah madaukakin sarki wannan shine kenan malamai suka ce hikimar da yasa aka hana ka jaye kayan ka shine don jaye kayan naka da za ka yi kaman kana kyamar kayan naka su yi mawa sujada su yi ma Allah sujada ne ana gane da kyau kina a cikin wannan kamar akwai wata alama ta dan girman kai a ciki wannan shi da kenan wallahu ta'ala a'lam sai dai malamai suka ce ba haramun bane karahatu tanzihi ne ma'ana makruhi ne amma dan ka jayi ba za a baka zunubi ba amma kada ka jaye shi zai za a baka lada domin kaman ka ƙara nuna kankan da kai gaba ga Allah madaukakin sarki ka nuna zaka iya bata kayanka dan Allah مالك حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني ابن, يعني ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن آمر بن سعد عن الأباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعة الله يناتيوا إذا سجد العبد إذا باوى يسجد سجد معه سبعة آراب to gabbai guda bakwai za su yi sujada tare da shi wajuhuhu huskarsa wa kaffahu da tahin hannuwansa wa rukubatahu da gwiwowinsa wa kadamahu da kuma dugadugansa ana ganiya da kyau ko? ta mu karanta na bishe mu kara bayani حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم أن أيوب النافع أن ابن عمر رفعه يا أوكك حديث قال يتي إن اليدين تسجدان للي هنا يسوما سنا سجدا كما يسجد الوجه كما يندهس كاتك سجدا فإذا وضع أحدكم وجهه دهك إذن تيونك يأجي هسكر سأك أسا فليضع يديه تو يدور هنا ينسى wa idha rafa'a idan kuma ya dago falyarfa'hu ma su ma ya dago su wannan hadisin abin da yake nunawa gaban sujada jumlatan guda uku ne a jimilce gaban sujada guda nawa ne guda uku ne huska da mi da tahin hannuwa tahin hannuwa za a ce ba hannuwa ba dan in kace hannuwa hatta wa an ga su ma sai mi wa'inda su ma sun shiga alhali kuma kuskure ne kama aji hannuwanka a cikin mi a cikin sujada za mu ga wannan akwai hani da manzo Allah akan haka tahin shi kadai ake so ya sujada shi kadai ake so ya zamna ƙasa da me kuma guyobi ana gane da kyau ko da kuma dugadugai wannan shine kenan to kenan in za a kilga su guda bakwai huska daya ko tahin hannu su nawa ne uku kenan gwiwa ɗa nawa ne sai mai ɗa guda ko amma na ana bayani akan maiki da suna al'aksar ko mafi yawa biyu ya yi nawa kenan biyar sai me duga ba a ce kawawa duga dogai don in ka ce kawa ita ce wannan wannan duka kawa ce to amma duddige shi ne wannan duddigen kafa na gaba ga duddigen kafa na ina na baya to wannan shine a tahin kafa ko na'am to tahin kafa amma nan ana ce mishi diddige in an ce tahin duka ne nan tahi hannun ya shiga a ciki tahi duk inda wani gahorin yake menene tahi ne to amma a cikin tahin shi ma akwai dudduge ana gane da kyau ko akwai yan yatsu kuma wanne wanga ko kusa eh a'a in aka ce tahi kun ga daga nan zuwa nan duka tahin kawa ne duk inda horin nan yake tahin kawa ne ana gane da kyau ko a da larabci ana ce masa eh, ba- ba- batnul batnul qadam ana gane da kyau ko cikin kawa saman kawa to la hausa sai su ce tahi da kuma sama amma tahi yana nuhin dukkanin horin ga to duddige nan ga da kuma nan imma baya ko kuma gaba ana gane da kyau ko wannan shine kenan wannan eh, istilahi ne kowanne zai aiki da abin da ke ganin shine daidai a wurin shi amma dai ni abin da na sani kenan duddigen kafa shine horin kafa na ciki eh, me yake da suna tahin kafa shine horin kafa na ciki duddige kuma akwai na baya akwai na gaba na gaba shine kasa yan yatsu to shine ake nihi anan a wajen me a wajen sujada wannan shine kenan a takaice duk wanda ya sujada wa'annan gabobin ɗaya daga cikin su bai tabi kasa ba bai yi sujada ba ya dai wani abu ana gane da kyau ko shi yasa ah, al-imam ibn al-qayyim eh, eh, me yake suna eh, a cikin hadu eh, me yake suna zadul ma'ad yake cewa da mutum zai yi sallah ya yi sujada ya aza duk abin da ake azawa sai dai hancinsa ne bai aza ƙasa ba yake sujadarsa ba ta yi ba idan kuma sujada ba ta yi ba sallah ta yi babu sallah idan aka ce huska ana nuhi goshi da me da hanci su za su taɓi ƙasa wallahu ta'ala a'alam mala ya ce babun fin rajuli yudrikul imama sajidan kaifa yasna'u babu mai bayani akan mutum zai isko liman yana a cikin sujada shi ya zai tsayawa za ka yi kace bari in gani in raka a ta ƙarshe ce sai in- in kabarta sabuwa kun ga san akwai masu yin haka ba mai yiwa wanda suka ce na amkin nan sun shayin haka nan kaga mutum ya zo masallaci isko ana sujada sai bari in gani ka a zo ka a zo raka a ta ƙarshe ce ya tsaya sai ya ga an tashi sannan ya kabarta kaga kayi asarar wannan sujada da ba a yi tare da kai ba sai sallami ya sake sabuwa kun ga wannan mutum ya makan shi asara wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam to gashi dai malai ce haddathana muhammad ibn yahya bin faris anna sa'id ibn al-hakim haddathahum akhbarana nafi' ibn yazid haddathani yahya ibn abi sulaymana عن زيد بن أبي الأتاب وابن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم idza ji'tum ila salati idan kuka zo wajen sallah wa nahnu sujudun sai kuka isko muna sujada fasjudu to kuma ku yi sujada wala ta'udduha shay'an sai dai kada ku kilga wannan sujada a cikin sallar ku ma'ana ku dai kun yi tare da liman kun samu ladarta amma ba za ku kilga ta ba a cikin sallar ku shine ma'anan wala ta'udduha shay'an ba za ka ce batun na samu sujada guda tare da liman da haka in nazo karshe sujada guda zan yi babi ba shine abin da ake nihi wa man adraka raka'ata duk wanda ya isko raka'a guda faqad adraka salata to haƙiƙa ya iski sallah wannan hadisi dalili ne akan ka'ida da malamai suke cewa la tudraku salatu wal waqtu illa bi idraki raka'a لا تدرك الصلاة والوقت إلا بإدراك ركعة mutum baya samun sallah ko kuma ya samu lokaci sai in ya samu raka'a bil misali yattadhi al maqal ka zo sallar juma'a sai ka isko ana sujada ta ƙarshe ka samu sujada nan ta ƙarshe aka sallame yanzu an sallame kai me za ka yi za a cewa ka samu juma'a baka samu juma'a ba dan me dan baka samu raka'a ba amma da ka samu raka'a guda ko da ko ka isko ana kame da guyoyi ne ka kama guyoyinka to ka samu juma'a in ka tashi raka'a guda zaka ci kowa ana gane da kyau ko wannan shine kenan bayan haka ba za a ce ba mutum ya yi sallah a lokaci sai in ya samu ƙasa sai in ya samu raka'a guda zuwa sama misali la'asar an yi la'asar kusan rana ta kusa faduwa ka tashi ko kuma ka tuna baka yi sallah ba kana shigowa masallaci ka kabarta sallah ka yi raka'a guda sai rana ta faɗi a wannan lokacin ka samu ne ka samu ne ka samu la'asar a lokaci ka samu lokacin la'asar zuwa lokaci ne wanda yake na daruri tunda kai larura shine ka manta ko ko kuma kwana ya dauke ka wallahu ta'ala a'lam mala yace babu sujudi ala al-anfi wal jabha babu mai bayani akan sujada akan goshi da kuma hanci حدثنا ابن المثنى حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا معمر أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle manzon Allah ru'ya ala jabhatihi an gani akan goshinsa wa ala arnabatihi da kuma akan karan hancinsa shine arnaba arnabatul an shine karan hanci an gani akan goshinsa da kuma akan karan hancinsa atharu tinin alama talaka min salatin sallaha bin nasi a wata sallah da ya sallatar ma mutane حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر نحوه an samo kuma hadisi daga ma'amar makamancinsa abun da yasa sahabbai suka kawo wannan hadisin dan su nuna muna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sujadarsa da goshi da hanci gaba ɗaya suna taba mi suna taba ƙasa kuma ya ce sallu kama ra'aitumuni usalli da haka in kai sallah hancinka bai tabi ƙasa ba ko goshinka bai taɓi ƙasa ba to sallaka ta lalace domin in babu sujada babu sallah sujada tana daga cikin tana daga cikin rukunan sallah lokaci yayi a ko da saura minti goma jayyid malai ce babu sifati sujudi wannan hadisin kuma ya abku ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muhulkin lailatul qadr wanzu Allah yana dan bacci da yake dan yi kaɗan kamin ya tashi ko bayan ya yi sallah ta kiyamun laili kamin ya tashi zuwa sallar asuba sai mahulkin ga yanan yana sujada a cikin ruwa to kuma a asubar da manzon Allah ya zo ba a lokacin damuna ha bane suna cikin sallah kuma aka yi ruwa har sai da masallaci jike shine a wannan lokacin suka ga huskan manzon Allah goshinsa da hancinsa da me da laka yana nuna kenan hancin ko duk lakar da ke da kwai inda za ka yi sujada sai ka azami in hancin yana so ya cika da laka wannan shine kenan babu sifati sujudi bayan bayani akan siffar sujada ya ake yin sujada حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء بن عازب وبراء بن عازب يا سفا تامنا ma'ana yadda ake sujada fawada a yadaihi sai ya ɗora hannayensa a ƙasa wa a da ala rukubataihi ya dogara a kan gwiwowinsa wa rafa'a ajizatahu kuma ya ɗaga gindinsa wa ƙala sai ce haka za ka na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sujudu haka manzo Allah ya kasance yana sujada ma'ana ana nuhin ƙugu ma'ana ƙugun ya ɗaga sa bai matse cikinsa ba da ƙawahunsa da shi na'am malai ce haddasana muslim ibn ibrahima haddasana shu'batu an qatadata an anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala i'tadilu fi sujudi ku daidaita a cikin sujadar ku wala yaftarish ahadukum kuma kada ɗayan ku ya shinhida zira'aihi karan hannuwansa iftirashal kalbi kamar yadda kare yake shinhida hannuwansa malam binyamin zo nuna muna kada mutum ya shinhida hannuwansa a wajen sujada yadda kare yake shinhida hannuwansa na'am jazakumullahu khairan kuna gani wanda ba su gane ba suna isle ko su gani kun ga karan hannayen nasa ya aje su a ina ya aje su a ƙasa to wannan shi manzon Allah ya hana kenan karan hannuwansu dago daga ƙasa domin an ce tahi ne ke taɓin ƙasa ba mi ba ba hannuwa ba mali ce haddasana qutaybatu haddasana sufiyanu عن عبيد الله بن عبد الله عن أمه يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد maimuna matar manzon Allah ta ce manzon Allah ya kasance idan ya yi sujada jafa baina yadaihi yana nisantar da tsakanin hannayensa hatta lau anna bahmatan har ma sai ya kai da a ce wata 'yar tumkiya bahma ita ce 'yar karamar akuya ko 'yar karamar tumkiya ko bunsuru duk ana ce musu bahma aradat an tamurra tahta yadaihi taso har sai ya kai ga da a ce wata 'yar tumkiya ta so ta biya a tsakiyar hannayensa marat da za ta iya ta wuce ana gane da kyau ranar benyamin ya kare ba ta so ka nuna muna na yawwa to kun gani yadda ya bude hannu ta ce da a ce wata 'yar karamar tumkiya za ta so ta wuce da za ta iya ta mi da za ta iya ta wuce a tsakanin wannan wurin ana gane da kyau ko wannan shine ma'ana da yana nuna yanda manzo Allah yake bude hannuwansa a wajen me a wajen sujada amma dai yana da kyau a san da cewa wannan ho in kana kai kade ko kai ne limami dan yanzu a cikin sahu kai wannan ina ji sai ka banka mu sai ka banka na gehen ka manzo Allah ko yace la darara wala dira wannan shine kenan kada ka cutar da wani kuma kai kada kai ma wani ya cutar da kai kenan zaka iya ka gyara hannuwanka wannan ba zai rage ma sallaka daraja ba tun da ai larura ce ta kana cikin sauni baka yi yanda kake so ba amma kai kadai ke yi ko kai ne limami to ka bude yanda kake so wallahu ta'ala alam mali ce haddathana abdullah ibn muhammad al-nufaili haddathana zuhair haddathana abu ishaqa عن التيمي الذي يحدث بالتفسير wanda yake bada labari game da tafsiri ma'ana domin ɗalibi ne daga cikin ɗaliban ibn mas'ud ibn mas'ud kuma ya shahara da me da tafsirin alkur'ani mai girma an ibn abbasin daga ibn abbas kala yace ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam nazo wajen manzon Allah min khalfihi ta bayansa fara'aitu bayad ibtayhi ma'ana manzon Allah na cikin sujada sai nazo ta bayansa fara'aitu bayad ibtayhi sai naga warin lallakuwarsa wa huwa mujahhin ana gane da kyau ko alhali ya daba ya daga kugunsa ana gane da kyau ko shine ma'anar mujahhin ma'ana kamar yayi botso qad farraja baina yadayhi ya raba tsakanin hannayensa ma'ana hannayensa bai game su da me yake da suna da bangaren sa ba da jikinsa ba na'am malici haddathana muslim ibn ibrahim حدثنا عباد بن راشد حدثنا الحسن حدثنا أحمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاب منظر الله kun gani akwai daga cikin sahabbai mai suna ahmar wannan sunan man taba jin shi ba ana gane da kyau ko bari in rubuta shi kenan a cikin a cikin dictionary akwai sunaye duk mai mai neman sabon suna yanzu akwai su ga sunan ne sun yi me yake da suna ban ma san adadin su ba sun yi a kilga a kwararo maka sai ka zaɓi wanda kake so kenan ahmar kana iya samu ɗaka same shi ahmar ahmad gani in yan tawaye ne ma kana iya tunda yan tawaye mafi yawanci hausa haka suke yi hassan da husaini salim da salima an gane ko to ahmad ahmar misali ya ce an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana idha sajada manzo Allah ya kasance idan ya sujada jafa baina adudaihi yana nisantar da gabobinsa an jambaihi a al'adub sune me yake da suna damutsa kenan yana nisantar da damutsansa an jambaihi daga gehensa na jiki hatta na'wiya lahu ai hatta nan faka lahu har sai ma mun ji tausayinsa ana gane da ke ko domin irin wannan sujadar da binyamin ya nuna muna irin ta baka ijima sosai kana yin ta in ka yi ta za ka gama wata haka dan fara makarkata don saboda yake da suna wuya ke gare ta to shine sahabbai suka ce manzon Allah in yayi sujada har sai sun kai suna tausaya mishi ana gane da kyau ko to duka wannan manzo Allah yana yin shi ne dan kaskantar da kai da gawa ga Allah madaukakin sarki kuma wannan dama shine abin da Allah yake so wa qumu lillahi qanitina ku tsayu a gaban Allah in kuna sallah masu nutsuwa masu kankan da kanku to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna kawan ma baya son kansa in yana gaban Allah madaukakin sarki haka ake so mutun yayi مالك حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثنا ابن وهب حدثنا الليث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مزا الله يأتي إذا سجد أحدكم إذن أينك يسجد فلا يفترش يديه to kada ya shinhida hannayensa iftirashal kalbi kamar yadda kare ke shinhida su wal yadumma fakhidaihi kuma ya haɗa cikinsa da katattarunsa to wannan ne abin da bai inganta ba kenan hadisin bai inganta ba sanadan wa matanan domin abin da ya inganta shine ciki ba a game shi da ni da katattaru a wajen sujada ma'ana kaman ka dunkule a cikin sujada ka game kamar yadda muka faɗi a baya kaman kunkuru babu rukhsati fi dalika lid-darura babu mai bayani akan saukin da aka yi game da haka idan da larura ma'ana idan da larura ba ka iya buɗe hannayenka ba ka iya buɗewa kamar yadda ake so a cikin sujada to an yi maka sauƙi mala ya ce haddasana kutai batubnu sa'idin haddasana laisu an ibn ajilan an sumayin an abi salihin an abi huraira ta kala ishtaka ashabun nabi sallallahu alaihi wasallama ilan nabi sallallahu alaihi wasallam mashakkata sujudi sahabbai sun kai ma manzon Allah koken wahalar sujada alaihim a kansu idan faraju idan suka bubbude irin yadda manzon Allah ke bubbudewa faƙala sai manzon Allah ya ce ista'inu birrukabi ana gane da kyau ku to yanzu kuna iya ku taimaka ma kanku ta hanyar aji hannayen naku ba sai kun bude su ba kamar yadda ni nake mi ni nake mi nake bude su sai dai hadisin bai inganta ba ana gane da kyau ko amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fattakullaha mastata'tum almashaqqatu tajlibu at-taysir inna ma'al usri yusra in kana sujada ya kasance in kai yanda aka ce kinnan kana jin wahala ko kun misali wata lura tasa baka iya ɗan yatsunka baka iya aza su a ƙasa to kun gani wannan dalilin wahalar ko dalilin wannan larura sai a ɗauke maka azami azayin yatsun goshinka kana da ciwo baka iya aza shi a ƙasa a wajen sujada ana gane da kyau ko inna ma al'usri yusra sai a yahi maka aza goshin idan baka iya aza goshi a ƙasa a wannan lokacin ba za ka aza goshin ba ana gane da kyau sai ka duko kan naka ana ganiya da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam ma'ana dai wannan yana muna duk yanda mutum ya shiga a cikin tsanani musulunci yana lura da wannan tsanani addini yana lura da tsanani da yanayin da mutum yake a ciki sai hadisi mabi na karshe mala yace babun fi rukhasi wal iqa'i fi takhassur wal iqa' babu mai bayani akan at-takhassur at-takhassur shine aza hannu a bisa kan kugu a cikin sallah wal iqa'a shi kuma iqa'i shine zaman da aka hana a cikin sallah haddathana hannad ibn sari an waki'in an sa'id ibn ziyad an ziyad ibn subayh al-hanafi qala sallaitu ila janbi ibn umara nayi sallah a gehe ibn umar fa wada'tu yadayya ala khasiratayya sai na dora hannayena akan kuguna falamma salla lokacin da ya sallah qala ma'ana lokacin da ya kare sallah qala sai ce hada salbu fi salat wannan shine as-salbu a cikin sallah wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha anhu kun manzon Allah ya kasance yana hani a gare sa ya zo a hadisi naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anis salb manzon Allah ya hana as-salb to shine nan sai fassara masa ai abin da ake ni da as-salb shine mutum a cikin sallah ya aza kugun ya aza hannunsa akan ni akan kugu domin kamar akwai alama ta reni mako yanzu ko gaban ma'aifinka ne ka tsaya haka ga ai akwai reni balle a ce gaban Allah maɗaukakin sarki to amma yahuda haka suke ibada ana gane da ko kun san dama ai babu wanda ya raina Allah kamar su ko sun ce yadullahi maghlula Allah Allah marewaci ne subhanallah hadisi na ƙarshe ko kuma yana da kyau mu tsaya a haka sakamakon akwai wa'azi yanzu wanda suke kenan so suna iya su samu damar halarta na bakin da aka yi insha Allah a nan za mu dakata kenan inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna muna farin cikin sanar da uwa cewa insha Allah akwai sabon littafi da za a sa a wannan masallacin a ranar talata insha Allah gobe za mu ƙara bayani akan akan littafin insha Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah